أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan majalisi na halka al'ilmiya a cikin karatun wannan littafin na mafatihul khair wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na biyar a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga wata na bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya. A darasi wanda ya gabata mun tsaya a ƙarshen fasali wanda ya yi zance a kan sharɗai na la ilaha illallah. wanda la ilaha illallah tana da sharaɗai guda bakwai. Sharaɗi na harko shine al'ilmu, ilimi, dole ka yi ilimi a kan menene la ilaha illallah, aka san haka shine jahilci. Na biyu al-yaqin, ka tabbatar, aka san haka shine shakka. Sharaɗi na uku na la ilaha illallah shine al-ikhlas, aka san haka shine shirka. sharaɗi na hudu asidiku aka san haka alkazib sannan sharaɗi na shidda al'inqiyat mai kauya aka san haka attarak sharaɗi na ƙarshe na la'ila illallah na bakwai shine alkabul aka san haka arrat yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a fasali sabo a farkon safaha ta 26 da yarda Allah subhanahu wa ta'ala inda malam ya fara kawo wa'insu ayoyi na alkur'ani mai girma a cikin suratu zumar jan mu fa'idantu da abubuwan da suke ciki sannan kuma hallo ya biyo da zance daga baya faslun fasli ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa a billahi sami'il alim minash shaitanir rajim وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله سبحانه وتعالى اكتوى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا كما أكا كورا وند سكا كافرتا zuwa ga jahannama jama'a jama'a duk kafirai za a koro su ne za a yi a kai su wutar jahannama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda nan za a kora wanda suka kafirta zuwa jahannama jama'a jama'a hatta iza ja'uha futihata abwabuha har lokacin da suka je mata ita wutai, futiha ta abuwa buha sai a buɗe ƙohohin nata wannan wutai. Idan ana so a faɗi mana a nan, wuta hoi tana da ƙohohi ita ma na shigarta. Idan kafirai sun isa wajen jahannama an kora su, sai a buɗe ƙohohin wutai. Ƙohohin kuma hallo guda bakwai ne, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Hijr. وإن جهنم لموئدهم أجمعين سوكا فريبا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم kenan ƙohohin wuta guda bakwai ne. A nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kuma aka kora wanda suka kafirta zuwa ga jahannama jama'a jama'a har a lokacin da suka je mata sai a buɗe ƙofofinta. Wa ƙwala lahum hazanatuha alam ya atikum rusulun minkum yatuluna alaikum ayati rabbikum wa ƙwala lahum hazanatuha masu tsaron wutan mala'iku kenan. Matsarantan wutan mala'ikun da suke tsaron wutan sai su ce ma kafiran da aka koro za a sanya su wuta. Alam ya atikum rusulun minkum, wai shin waɗansu manzannu daga cikinku ba su je muku ba, ya tuluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin Ubangijinku a kanku? Mala'iku masu gadin jahannama za su ringa tambayar kafirai. وينذرونكم لقاء يومكم هذا كما وي su wa'innan manzannin ba su ringa muku gargadin haɗuwa ba da yininku wannan na alkiyama lika a yaumikum haza to he su ba da amsa su ‘yan wutan kafiran ƙalubala sai su ce tabbas kwarai sun je mana, sun mana gargadin. Walakin na haƙƙat kalimatul azabi alal kafiri kuma amma kalmar azaba kawai ta waje ba ne a kan kafirai. Sai a ce da su, to tun da kun saba ma manzanni to ku shiga wutar jahannama. Ƙila dukulu abawa ba jahannama khalidina fiha sai a ce da su ku shiga ƙohohin jahannama to kuna masu dawwama a cikin ta Allah ya kare mu fa bi isa masuwal mutakabbirin saboda haka tir da wannan makomai ta masu girman kai idan ta kasance wutar jahannama ce Allah ya kare mu daga ita wannan 'yan wuta kenan sai aka zo ismi na biyu ɓangare na alheri kenan 'yan aljanna Allah sanya mu daga cikinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wasiƙan lazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara kuma aka kai waɗanda suka bi ubangijinsu da takawa zuwa ga aljanna jama'a jama'a suma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratu Maryam wa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda idan kuma aka kora waɗanda suka aka kai su waɗanda suka yi imani da ubangijin suka yi takawa zuwa ga aljanna jama'a jama'a hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha to har a lokacin da suka je mata ita aljanna wa futihat abwabuha alhali ko kohohin na aljanna an riga an bude su kaga can jahannama tana da kohohi guda bakwai nan kuma ita kuma aljanna tana da kohohi guda takwas sai a bude kohohin aljanna guda takwas kohohin aljanna guda takwas ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na Umar ɗan Hattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani wanda zai yi alwallafa ya kyautata alwallashi idan ya yi da alwalla ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai an bude mai kohohin aljanna guda takwas shine mahallin shahid kenan ya shiga ta inda yake so ya shiga ta inda ya zaba to a lokacin nan an bude kohohin aljanna sai masu gadi he su yi magana su ma na aljanna وقال لهم خزنتها سلام عليكم matsarantan aljanna mala'iku masu tsaron aljanna sai su ce ga mummunai wanda suka yi takawa wanda za a sanya su aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku gaisuwa da aminci ne daga Allah ya tabbata a gare ku to ku sani ho ai babu wani sharri yanzu tunda amincin Allah ya tabbata sharri a duniya ne babu wani haduwa da abin ki wannan duka a duniya ne Tibtum fadkhuluha khalidin Tibtum ku shi dadin ku kawai Tibtum ku shi dadi Wayansu malamai suka ce Tibtum ai kun yi ayyukanku ne da kuka yi a duniya sun zama ayyukan kirki da zancenku ya zama zancen kirki yanzu sai aka sakanta muku da gidan aljanna fadkhuluha khalidin saboda haka ku shige ta ita aljannar kuna masu dawwama a cikinta sai su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده sai su ce godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi mana gaskiya ga wa'adin shi ya cika mana alkawali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ka yi aikin kirki za a sanya ka aljanna kuma yanzu ga yana an sanya su wannan aljanna Allah sanya mu daga cikinsu ai su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar musu da wannan alkawalin na lada akan da'ad da suka yi a duniya ya ba su sakamako a lahira na gidan aljanna a cikin suratul araf ma an kawo irin wannan godiye is ce wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أفاطر ما أنكو إرن ونن قدي وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الهزن إن ربنا لغفور شكور سنقودي ما الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da cewa, Wa aurasna la'arda na tabawa minal jin minal jannati haisu na sha, kuma ya gadar mana suka ce, Allah mun gode maka, kuma hallu Allah ne ya gadar mana da ƙasar aljanna, aurasna al'arda, ya gadar mana da ƙasar aljanna. natabawwa'u min aljannati haisu nasha muna zama a cikin aljanna inda muke so kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratu maryam tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya kaga aljanna ana gadar da ita kenan a cikin suratu zuhruf ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan bayanin wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun haka a cikin suratul mu'minun bayan Allah subhanahu wata'ala ya zakkaru da siffofi na mummunai sai ya ce to wa'annan wasu ne za su gadi aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun hadisi ya tabbata daga Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa lahu manzilani babu ɗaya daga cikin ku kowane ne shi sai yana da gida guda biyu in ji annab sallallahu alaihi wasallam ya ce manzilun fil janna gidan ɗaya a aljanna wa manzilun fil nar gidan ɗaya a cikin wuta ta gani sai fa'iza mata in annabi sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya mutu fa dakhala na wal iyazu billah sai ya shiga wuta to kuma ai yana da gida aljanna to da ya mutu sai ya shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa warisa ahlul jannata ahlul jannati manzilahu to a lokacin yan aljanna za su ci gado yan aljanna za su ci wannan gadon wannan gidan nashi fadhalika qawluhu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ho shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humul warithun allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun Allah ya sanya mu daga cikin su ai shine a cikin waccan ruwaye ta idan mala'iku guda biyu sun zo ma mutum a cikin kabarin shi lokacin da aka binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku guda biyu za su zo su zamnar da mutum ce man rabbuka wane ne ubangijinka sai ce Allahu rabbi ma dinuka dinil islam ma za ta kulu fi hazar rasul muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa daidai mummuni sai a gwada me kalli da wajenka a jahannama kalli gidanka na jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam a gwada mai maddal basar sai ya ga gidan shi na jahannama sai a ce to amma dalilin wannan da'ad da kai kuma dalilin amsa wannan da ka bara ta kabari Allah subhanahu wa ta'ala ya sauya ma gida ga gidanka nan a na aljanna shi ma sai a gwado ma gidan na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwa ke cewa fa yarahu ma jami'an sai ya gansu duka guda biyu idan kaga wannan hadisin kenan abin da ke karantar da mu za a gadar musu da aljanna wa aurasan al'arda kuma ya gadar mana da ƙasa ta aljanna na tabawwa min aljannati haisu na sha muna zama a cikin aljanna inda muke so fa ni'ima ashurul la'amilin to ma dalla da sakamakon ma'aikata masu da'a idan ya zamanto gidan aljanna Allah sun yamu aljanna idan wannan shine a takaice abinda wa'annan ayoyin suke karantar da mu wa qala nar sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da wuta, Laha saba'atu abuwa billi kulli babin minhum juz'un maqsum a cikin suratul hijr Laha saba'atu abuwa ita wuta tana da ƙohohi guda bakwai, li kulli babin ga kowane ƙoha minhum juz'un maqsum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai wani juz'i daga gare su rababbe Allah ya kare mu. فالنار لها أبواب مفتاحها الكفر والتكذيب والشرك والنفاق والكبر والفسوق والعصيان والجنة لها أبواب مفتاحها التوحيد والصلاة والصيام والبر والإحسان وغير ذلك من الطاعات fannaru laha abuwab wuta tana da ƙohohi miftahuha mabuɗan wutan wannan abubuwan da suke kai mutum wuta kenan alkufur kafirci wattakzib da ƙaryatawa wa shirk da yin shirka ga Allah wan nifaku da munahuci wal kiburu da girman kai wal fusuku da fasikanci wal isyanu hallo da sabo wannan su ne mabudai na wutar jahannama Allah ya kare mu wal jannatu laha abwab kuma hallo aljanna tana da ƙohohi guda takwas miftahuha ƙohohin aljannan wannan at-tauhid ɗayantar da Allah was-salat da sallah kaga ka fara kawo ma tauhidi dan muhimmancin tauhidi dan saboda duk sallar kafa idan babu tauhidi aikin banza dan ahamu dan shi yasa a cikin arkanul islam aka fara kawo tauhidi aka ce shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yanan tauhidi sannan he sallah sannan sai azumi sannan albirru da biyayya wal ihsanu da kyautatawa ita ma tana kai mutane zuwa ga aljanna wa gaira zalika da makamantan wa'innan wanda ba wannan ba minat ta'at na daga cikin da'a biyayya dan a gwada mana akan cewa mabudan aljanna suna da yawa ba wannan bane kade dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala alwahibu ne arrahmanu ne arrahimu ne فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دؤي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دؤي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دؤي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دؤي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم صحيح البخاري وصحيح مسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سامو أبو هريرة يرضى الله تتبتا أغريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Man an faka jauzaini fi sabilillah duk wanda ya saraka da adadi guda biyu fi sabilillah an ce zaujaini a larabci ana nihin adadi isnain adadi guda biyu daga kowane abu ne wayan su malamai suka ce a hayin adadin ya zama tumu tashabihai ne masu kama da juna mutashabihaini ko yanzu su ce muta'akisaini kama a ce az-zahabi wal fidda azurha da zinariya wayan su malaman suka fassara suka ce wa yuhtamalul murad ana nihin a ce man an faka zaujaina anan wanda yayi sadaka kuma hallo ya ƙara yin sadaka kenan ba so ɗaya yayi ba yayi kuma hallo ya ƙara yi duka wannan malamai sun fassara fi sabilillah nudiya min abuwabil janna sai a kirawo shi daga cikin ƙohohin aljanna ya abdullah ya kai bawan Allah mai sadakan wannan haza khairun wannan hu alkhairi faman kana min ahli salat wanda ya kasance daga cikin kawai shi sallah yana kiyaye sallah akwai sallah farilla akwai nafila dunya min babi salat sai a kiraye shi daga ƙoho aljanna ƙoho ce ta 'yan sallah ya shiga daga ƙofar masu sallah. Waman kana min ahalil jihad wanda shi kuma a'a shi kuma akwai iya yaƙi da san jihadi fi sabilillah. Duk ya min babil jihad annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai babil jihad a aljanna sai a kira shi a ce shiga aljanna daga babul jihad. Annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa waman kana min ahalil siyam wanda kuma yana daga cikin ma'abuta azumi shi dai azumi. Duk ya min babin rayyan sai a kiraye shi daga cikin ƙohohi na masu azumi wanda ake ce ma rayyan wa man kana min ahli sadaka wanda shi kuma akwai sadaka du'a min babis sadaka to a aljanna akwai ƙoha ta yan sadaka sai a kira ka a ce dalilin sadaka ka shiga daga ƙohon masu sadaka abubakar siddiq radiyallahu anhu abin ya bashi mamaki sai yake tambaya yace bi an bi abi anta wa ummi ya rasulullah na fansa ma babana na fansa ma ma'aihiyata ya ma'aikin Allah ma alaman du'iya min tilkal abuwa min darura To ta yaya, yaya kuma ga wanda aka kira shi daga dukkan ƙohohin? An kiraye shi daga babin jihad, an kiraye shi babin sadaka, godiyan ma yana ciki, ko ina yana ciki. Ya ce, Rasulullah, to yaya kuma wanda za a kiraye shi, wanda tiken da ya samu na aljanna shi ba ɗaya ba ne ba. Fa hal yuda ahadun min tilkal abuwa kulliha sai ya ƙara tabbatarwa da tambaya. Ce, to shin ya ma'aikin Allah, wai an kiraye ɗaya a ce daga kowane ƙoha akwai shi, shi in yan sallan ne ga yanan in yan azumin ne hallo kuma hallo shi ne a gaba qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwarai ana iya kiran wani daga dukkan kohoyin aljanna duka ya cancanta ya shiga daga inda yake so wa arju an takuna minhum shahada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba Abubakar wa arju ina kyautata zato an takuna minhum ka kasance daga cikin su ka gani shahada ce na Abubakar amma man a'ata wattaka nan cikin suratul layl inda aka yi allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza akwai wani hadisi ma da yake tabbatar da wannan hadisin na da ake gwadawa akan cewa abubakar ya haɗa wa'innan siffofin da suka zo a cikin wannan hadisin na zai shiga daga dukkan ƙohohin aljanna za a kiraye shi kamar yadda zo a cikin sahihu muslim hadisi na abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake cewa man asbaha minkum al-yawma sa'iman waye waye gari a cikin sahabbai annabi ke tambaya waye waye gari a cikin ku yana mai azumi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam qala abubakar ana abubakar radiyallahu anhu yace ni ya rasulullahi ina azumi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake tambaya yace faman tabi'a minkum al-yawma janazat to waye rake gawa kaga ba karamin lada bane rake gawa waye rake gawa a cikin ku a yau duka sahabbai kowa ya shiru qala abubakar ana ya rasulullah a wanda suke zamne a lokacin yace ni ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man ada minkum al-yawma maridan to a cikin ku yau waye ya ziyarci marasa lahiya a duka wanda yake zama suke zamne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya shiru abubakar ya ce ana abubakar ya ce ni ya ma'aikin Allah sannan ce kala abubakar ana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce mashtama'ana fi imri'in illa dakhala al-janna annabi sallallahu alaihi ce wannan ba za su haɗu ba ga mutum ya shiga aljanna kaga siffofin duka ya haɗa su a cikin wannan hadisin kenan wannan shine da ya tabbatar da wannan hadisin na Abu Huraira na wanda yake cikin ruwaya ta Muslim wa fi sahihaini an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى ريانا لا يدخله إلا الصائمون في الصحيحين قالوا أتكم بخاري مسلم عن سهل بن سعد an samu daga sa'al dan sa'ad yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace kala yace fil jannati a cikin aljanna samaniyatu abwabin akwai kohohi guda takwas daga na aljanna takwas ne na wuta bakwai fiha babun a cikin kohohin na aljanna wannan guda takwas akwai wata koha yusamma rayyana ana ce ma wannan koho arrayyana la ya dukuluhu ba mai shiga wannan ƙohon ta arrayyan haza babun ake cewa don shi sa ake cewa da hausa ne ƙoha mace amma da larabci ƙoha namiji ne la ya dukuluhu ba mai shiga wannan ƙohon ta rayyan illa sa'imun sai masu azumi hadisi ne wanda imam buhari ya rawaito imam muslim ya rawaito warawa muslim fi sahihihi عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي باب الجنه يوم القيامه فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيء في الجنة وفي لفظ له وأنا أول من يقرأ باب الجنة وأول من يستفتح باب الجنة كما فرق wanda zai nema a buɗe aljanna da harkon wanda za a buɗe ma aljannan shine farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin ka bin Allah wanda ya bi ka ya tsira. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shine za a buɗe harkon wanda zai nema a buɗe aljanna. Kuma hallo shine harkon wanda zai fara shiga aljanna. To gana shi kuma hallo ka bi na wani. kaga in kai haka ka bata wa awwalu man yastaftihu babal jannati kuma harkon wanda zai nema a bude koho aljanna nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam annabi mu muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rawa muslim imam muslim ya rawaito fi sahihihi a cikin sahihin shi littafin shi an anas bin malik an samo daga anas dan malik yarda Allah ta tabbata a gare shi annahu qal lalle Anas dan Malik ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa ati babal jannati yawmal qiyamati annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zan zo kohar aljanna a ranar tashin alkiyama fa astaftihu annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai in nema a buɗe wannan ƙohar ta aljanna fa yaqulu al-hazin sai mala'ika mai gadin aljanna kaga waqala waqala lahum hazanatu ce inda muka doka fa yaqulu al-hazin sai mala'ika mai gadin aljanna matsaranta ra'a daga cikin matsaranta na aljanna sai ya ce man anta ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man anta wane ne kai fa aqulu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa he in ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam he in ce mai muhammadi ne sallallahu alaihi wasallam wannan suna ne wanda aka san shi da shi a wajen mutane da a wajen mala'iku muhammadur rasulullah wallazina ma huwa shidda'u alal kuffar kai hatta da lokacin da mala'ika jibril ya rakiya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin isra'i wal mi'raj daga ya zo kan kowata sama sai nema abu da ya a ce waman ma'aka sai ce muhammad kaga sallallahu alaihi wasallam sunan da mala'iku sun sani kuma hannun mutane ma sun sani sai annabi sallallahu ya bada amsa sai ce muhammad annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu shi ɗaya daga cikin matsaranta na gidan aljanna sai ya ce bika umurtu da kai aka mun umarni an ce kan buɗe ma ƙoha kan buɗe ma kowa aljanna sai idan kai an buɗe ma tukwa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam sai an buɗe ma annabi sallallahu Alaihi wasallama aljanna sannan wani zai shiga bayan shi. Tabi ka umirtu da kai fa aka mun umarni ya ma'aikin Allah. La abdahu li ahadin qablaka banna buɗe ma wani wannan ƙohon kahin kai. Na akwai al'ijaz in ji malaman balaga. أنت لا أفتح لأحد أي لا أفتح باب الجنة لأحد أكي إجاز بالحسب كنا بان بودي قوه الجنة قوة كاهن كي يا مأيكين الله رواية إمام مسلم هلو وروى مسلم كما هلو إمام مسلم يا رويتو في صحيحه أتكين لتاهنش صحيح مسلم أن أنس بن مالك هلو دقى أنس بن مالك يرى الله تتبتها أغريشي annahu qal lalle shi Anas dan Malik in ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ce ana awwalu shafi'in fil janna ni ne harkon mai ceto a aljanna farkon wanda zai ceci mutane a cikin aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga a can farkon wanda za zai nema a buɗe shine da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farkon wanda zai fara shiga aljanna shine da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hallo farkon wanda zai yi ceto a cikin aljanna shine dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu shafi'in fil janna wa fi lafazin lahu kuma hallo a cikin wani lafazin na Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ana awwalu man yaqra'u babal janna ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna sallallahu alaihi wasallam farkon wanda zai kaga da wancan da aka ce ati babal janna zan zo koho aljanna yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama fa astaftihu sannan in nema a buɗe qala alhazin mai tsaron aljanna sai ya ce man anta wane ne kai fa aqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai in ce mashi muhammadun ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu shi mala'ikan sai ya ce bika umirtu da kai aka mun umarni la aftahu li ahadin qablaka ban na bude ma kowa sai kai nan kuma sai aka ce wa ana awwalu man yaqra'u babal janna annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne farkon wanda zai fara kwankwasa kofa aljanna shine karshen fasali go lokaci da yayi ko mu yi gaba yayi go a kara go faslun fasali sabo kenan وما من مطلوب إلا وله مفتاح به يفتح فمفتاح الجنة كما تقدم هو التوحيد ومفتاح الصلاة الطهور كما ثبت ذلك في الحديث قال ابن قيم رحمه الله وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مطلوب مفتاحا يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهارة مفتاح الصلاة الطهارة عفوا ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر الصدق ومفتاح الجنة التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية المحبة والذكر ومفتاح الفلاح التقوى ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة ومفتاح الإجابة الدعاء ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا fasalun wani sabon fasali malam ya ce wa ma min matlubin babu wani abin nema fa illa wa lahu mifta ka sani sai yana da abin da yake bude shi yufta wanda ake budewa da shi idan kana neman abu kuma hallo baka je ba ka samo kilan da zai bude ma wani abu kana aikin banza ne dan ka nemi mabudin tukon kahin ka nemi shiga wannan kohar da kowace kohar to tana da mabudi dukkan abun nema yana da mabudi wanda ake budewa da shi imanin ya fara ba da misali fa miftahul janna mabudi kile na aljanna shine kama takaddama kamar yadda ya gabata mun karanta at-tauhid ɗayantar da Allah kaga hadisi na Abu Zar aka ce duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kawai sai ya shiga aljanna Abu Zar ya ce wa in zana wa in saraka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in saraka ya sake tambaya wa in zana wa in saraka ana uku aka ce kai wa in zana wa in saraka ala ragami an fi Abu Zar kaga tauhidi falalar tauhidi kenan kenan abin da yake kai mutum aljanna shine tauhidi wa miftahu salat kuma hallo mabudin sallah at-tahara tsarki bai yiwa kai sallah ba tare da tsarki ba daga an babu tsarki babu sallah in akwai tsarki to akwai kile na sallah كما ثبت ذلك في الحديث كما يندي ثبت هكا أتكين حديث قال ابن القيم الألامة مال ابن القيم رحمه الله يكي تيوا وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مطلوب مفتاحا يفتح به حقيقة الله سبحانه وتعالى يا سنيا دكا أبن نيما مبودي وند أكي بودي وادشي فجعل مفتاح الصلاة الطهورة Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya mabudin sallah shine tsarki kama qala sallallahu alaihi wa sallam kama yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada miftahu salat at-tahara mabudin sallah tsarki haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fada hadisi ne na Abu Dawud da Imam Tirmidhi Imam Al-Albani ya ingantar da shi a cikin Sahihul Jami wa miftah al-hajj kuma hallo mabudin hajji al-ihram dole sai ka dauki harama akwai inda kote kote daga kowane kote guda hudu daga gabas in ka zo akwai kotan da zaka dauki ihrami daga yamma akwai kotan da zaka dauki ihrami to in baka yi wannan ihramin ba shikenan ka bata hajjinka to mabudin hajji shi kuma shine al-ihram wa miftah al-birr shi kuma mabudi na biyayya shine asidik gaskiya wa miftah aljanna mabudin aljanna at-tauhid shine tauhidi ɗayan tarra Allah wa miftah al-ilm mabudi na ilimi idan kana so ka samu ilimi husna su'al kyautata zan kyautata tambaya mutum ya kyautata tambaya yana daga cikin sababi wanda yake sa mutum ya samu ilimi kyautata tambaya husna su'al yan mutum idan mutum ya zama to bayya tambaya to sai ka ga zai zamna fasadu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun wa husn al isga al isga shine istima bi ma'ana husn al istima da kyautata sauraro isga an samo shi ne daga fi'il na asga asga kama a ce asga ila hadisihi bi ihtimam kenan istama minhum muntabihan kenan husnal isga kenan husnal istima a shine ake cewa ta'allam husnal istima kamata ta'allam husnal hadis kenan he ka tsaya ka aji hankalinka to yana daga cikin mabudin ilimi kyautata sauraro wa miftahan nasar kuma hallo mabudin nasara kile na samun nasara wa zafar da cin galaba shi ma nasara ne as-sabar hakuri don kana neman mabudi na samun nasara da cin galaba a rayuwa to shine asabar haƙuri. Wa miftahal mazid kuma hallo mabudi na ƙari idan kana son ƙari a dukiya ne idan kana son ƙari a ilimi ne idan kana son ƙari a dukkan komi ne kowace irin ni'ima ce to a shukur ya zama to kana godiya amma bai yiwa a ce kana son ƙari kuma hallo baka godewa shi a ubangiji ta'ala shela yayi yace in kuka gode mini zan ƙara muku haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kuma wanda bai ya godewa to kawai shi kenan kenan ya kafirce kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai san me kafirce man imomi kaga wannan kenan kuma halla wannan godewa hatta da mutane mutanen ma sai ka gode musu mutum ya ma abu jazakallahu khairan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to man la yashkuran nasa duk wanda bai ya gode ma mutane la yashkurullah bai gode ma Allah ya zaman to kai ana ta baka ana ta baka kuma kai ba godiya sai dai ka ringa renawa wannan ga mutum ma to ina ga ka kuma to idan kana son ƙari a dukkan komi kowace irin ni'ima ce a shukur ka zaman to mai godiya wa miftahal wilaya mabudi na jibinta al mahabba so kauna idan kana so ka zama auliya Allah to dole kai ka so Allah subhanahu wataala kai ma wa zikir ka ringa ambaton Allah subhanahu wataala aka ce man ahabba shay'an kasra zikrahu in ji larabawa duk wanda ya so wani abu to zai yawaita ambata shi daga ana zance kana yawan zancen mota ya mace wani mota yake so kana yawan zancen haji a ce wani an ya ba haji zaya ba ya sa ta gaba kana yawan zancen gida wani gida yake so kana yawan zancen armi sai a ce wani armi ho yake so to kuma ga mahaliccinka idan kana yawan ambaton Allah shiga gida ambaton Allah shiga ban daki ambaton Allah kana kwanci ambaton Allah kana sahi tsaye ambaton Allah kenan ka ga babban alama akan cewa kana son Allah subhanahu wa ta'ala allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqi samawati wal ard rabbana ma halaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar wa mimtahal fala kuma hallo mabudi na rabauta at-taqwa tsoron Allah ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومفتاح التوفيق كما حلو مبودي na dacewa kilan dacewa idan kana so reshi da dacewa an ragaba ya zamanto kana da kwatsayi warrahaba kuma hallo kana da tsoro sai da wannan guda biyu wa miftahal ijaba kuma hallo mabudin amsawa addu'a yin addu'a idan baka yi ba addu'a ai kaga ba a amsa maka ba wa miftahar ragaba kuma hallo mabudin kwadayi fil akhira al akhira idan kana son aljanna az-zuhud fid dunya to ya zama to kana da zuhudu a duniya a ƙarshen wannan safha ta talatin a cikin wani littafi na miftahul hayr ya kamata mu tsaya ganin cewa lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana mabudan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu su ya sanya su a hannunmu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kyakkyawa a duniya ya bamu kyakkyawa a lahira marasa lahiya mu Allah subhanahu wa ta'ala ya basu lahiya mariganye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shi kansu ya lwata musu a cikin kabarin su kasan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya bata kwanciyar hankali da dukkan kasashen musulmai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته